الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه الامر وعلى الانسان والقلب هذا ما كنا معروفنا انك انت السبيل الحكيم وهو السبيل الشرع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا خيرا muna fara cewa ina da gani ina da goma muna yi tafiya kuma wannan masallaci na rashin ɗaya da cikin nawa makwamiti na wannan masallaci inda da shi fili shiro inda yake zama a wannan masallaci ne kuma fara kuma kuwa muna rafin kowa da rashin shi kuwa kuma fara da kuma da zama Berpikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berarti mengenai dalam kanjuri nama Allah Subhanahu berkata dia kata Allah Subhanahu wa taala wajib dalam Allah Subhanahu sisikan Mayata Hakanta Akan Wal Allah Subhanahu wa taala Ahli Jemaah Istiwa Allah Min al-Jalal Al-Usra Dalam ayat Allah ya kare da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kuma awwalul insani alladhi ma baina min ibadi ai wa'annan su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ira da annabi Allah kana tabbata da kiyin da hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan da yayin da ka kuma sahabbai da kai shi bar kuma cewa bayan ya ga wani kwana musulmi ina kai na wani da ku da ku da bayan ma aure wannan daban da mu ku tare mu ji tsoron Allah ma da sarki wanda yake da cikin shafin sa yake cewa Muhammadu Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يتدلون أنهم الذين على محمد منظور دينكم kuma wanda suke tare da shi wanda makwabtan da cewa a kai to a jawo kan kuskure masu tsanantawa ne ga waɗanda ba masu na ubayyarwa masu shi kan shi har zuwa wasu su ban tafi gaba da cewa ya kuma ruwa na musulmai lalle su bar mata yau to za ku magana ne kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a baya inda ma ba zai kamata mun magana kai da ayyukan manzon yasa wanda ke tsaye da su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wanda sabanka da ya samu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun ba su fara ba dan Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su da zaman su sabanka kuma da albarka sannan suka karɓar sako kai tsaye daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala ta hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya karfafa na wannan al'umma idan kai da kanka za ka karantawa cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sun su kai da wanda sun so da dinna to ya tunanin ka da wanda su kuma da su ga annabi ne shi shi ne mafi alherin wannan al'umma ba Allah ya ba mu Allah ya muku wani babban arziki ne azurta ta soyayya annabi Muhammad sallallahu alaihi Allah bai kaɗai ta su a nan ba ya ƙara masa wani arziki na yin imani da annabi Muhammad. Domin ka san akwai bambanci da shi kana san annabi ko ba kai imani da shi. Sai ko da ba kai imani da annabi ba kai za a ci yayin da annabi zai amfani ka. Amma ba imani kuma azaba ba ta zo baya. Ko ba ko wannan Allah ya azurta su suka so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma suka imani da shi. da su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara karfafa da taimakon wannan addini na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayannan an kafa zuwa gidajen da akwai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suka yi hijira akwai wanda da su ne al-ansar wanda suka yi hijira su ne sahabban Allah sallallahu alaihi wasallam da Makka wanda suka je garin Madina suka tarar da su a garin Madina ake kira da al-ansar ya kuma wani musulmi musani a cikin wa'annan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda babu wanda ya san yawan su ko adadin su sai shi Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya jagorori a cikin su kamar jirgin da kasan tsara da cikin shi ta ce ba ta yadda mutum biyu da shiya ba face sai a cikin su an samu shugaba ko ko jagora ballantana a ce unguwa ko a ce jiha ko a ce shahara ba wayannan kalmomin sallallahu alaihi wasallam su ne jagorori na sahabbai kuma su ne jagorori na al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su daga cikin sahabban sa na ƙarfa dukkanin wani yabo da sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi na kyawawa da jiku da kyawawa halaye ko a cikin alƙur'ani ko a cikin sunna ta Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan sahabban to su ne kan da kar ma a ce maka kuma su waɗannan kalmomi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan kalmomi dai kamar yadda kowa ya sani na ɗaya ko ko na farko shi ne sai da Abubakar Siddiq na biyu shi ne Umar al-Faruq radiyallahu anhu na uku shi ne sai da Umar bin Affan kamar yadda na hudu shi ne sai da Ali bin Farah shakka ba mu ko abin da kan haddace ba ma kai ba yaranka sun haddace cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi umarni da ayi koyi da su kuma a ji sannan dukkan abin da kan haddace wa al'umma da shi to su yi riko da su kai rukun ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da haƙorin ta wanda ya fi kowane haƙori ƙarfi shine tsibari ko tamfa tsibari wa'annan na san ƙarshe kamar da yadda yake cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa alaikum sunnati wa sunnati khulafa ar-rashidin an-nabiyyin ba'du aku alaiha bin nawajib ma'ana ina umartaku da ku yi riko da sunnonin kalmomin na wa in dai ka ji shiryayyu masu shiryarwa wa'inda za su zo baya na ku yi kuma riko da ita da riko mai ƙarfi wanda babu wanda zai iya kwace ya kaga wannan ne sanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarni cewa da ayi ko da sunna na shi da kuma sunna na sahabbansa ai babu abin da yake yi sai dai ayi ko da hanyoyin da wannan sahabban suka yi abin da sahabban nan suka aikata shi ai ma ayi koyi da su domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba su da wani tafarki ko ma ko ma bayan tafarkin da ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika su domin shi ne malamin su shi ne ya karantar da su shi ne kuma annabi su kamar yadda yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya gaya maka hadarin kaucewa wa'annan karantar wa'annan sahabban bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ومن شاء رسول قال ما تبين لكم الهدى ويتبع غير سبيل المسلمين يوليه ما تولي ومثله جهنم وساءت الله سبحانه وتعالى yake cewa duk wanda ya kauce wa tafarki na manzona kamar yadda ya kauce wa kuma tafarki na wa'inda suka yi imani da wannan annabin nawa shi ne wa yadda ya Allah ya ce wallahi ma da wallahi sai mu ji fitar da shi abin da ya fahimta sannan ya mutu ya zo wurin mu Allah ya ce mu sa shi a cikin gidan wutan jahannama Allah ya ce kai ka rabu da makoma Allah ya kara kare shi kai da ruwa da raka min al-mu'minin al-jawi sadaqu ma cikin wa'annan mu'minai da wanda ke haɓar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama akwai wa'inda suka gaskanta al'amuran da suka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala minhum fawqu wa minhum man qabana daga cikin su akwai wanda rasuwa ta zo ta riske shi wanda ji kama malaman da suka ba da ce ka san wannan aya ta so kane kan sa Abdul Mu'az wanda lokacin da aka zo ana yakin na Uhud yace wallahi ina kan kinshin gidan aljanna a bayan wannan dutsen ka kalla ba shi ba annabi ba ne bai taɓa shiga aljannan ba amma ga shi a duniya darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ya yadda shi kanshin gidan aljanna yake ina jin kanshin gidan aljanna a bayan wannan dutsen ne ga yin ma ba ya ko aiki su wannan yaki ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kuwa da aka ga ana dubawa bayan da tsotsa bayan yaki ya gama aka tarar da ta dai dai dai dai dai sama da saba'in da wani ga mashi guda ɗaya ya tafe shi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya sauke da wannan ayar min al-mu'minina ritabu sadaqu ha'a Allah ومنهم من قضى نحبهم ومنهم من ينتظر in ku akwai wanda suna nan suna jiran ku kawai dai da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu na cewa aljanna ne makomar ka mafitar ta yi imani ne da Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ma qaddamu tabbida kuma ba ta canza wannan alƙawarin da suka taɓa yi ba canza idan ishara ta da cewa idan ka yi imani da Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kiyaye dokokin hajjab da rasuwanka sai ka canza mutum zai je aljanna kuwa ba zai je ba in ya sa Allah ya ce wa ma rajjalu ka fitila ba su canza wannan alƙawarin ba canza ba ko ishara zuwa ga wancan hadisin da ka fice cewa wa inna alaikum la ya'malu bi amali ahli janna hakika ɗaya daga cikin ku zai yi aiki irin aikin ƴan aljanna hatta ma ya zama bainahu wa bainaha illa zira har sai ya kasance tsakanin da ya shiga aljanna sora lokaci kaɗan shine manzon Allah ya amfani da illa zira sora ta mu wannan sora lokaci dai kan kawai sai mutum ya farka da kuma ko sai wata kalma fara ɗaya wanda za ka rusa dukkanin ayyukan nan da ya yi na shekara arba'in ko tamanin yana da addini ya aikata wannan shi kenan sai mutuwa ta hankali ke shi sai kuma a sanya shi dan Allah ya ƙara cewa ɗaya daga cikin ku zai ta yin aiki irin aiki ɗan wuta ya yi ta yi ya yi ta yi har wani ma su ka cewa ai wannan in zai shiga wuta ba kai to shi ne zai shiga wuta ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in ba a shiga tsakanina da bawa na aikin da kaga mutum yana yana tsakan kowa dan uwa na in ba za ka iya mai kaci a ba shi ya sa masu da da wannan na ka ji wani ke yin aiki irin aiki ɗan wuta kowa ya sani wancan aiki irin na ɗan wuta ne amma an taɓa kai ɗan wuta kai Allah ya ce ban ci ma ba kamar addu'a in za ka iya in ba za ka iya ba shi domin zai iya yiwuwa sai dan da mutuwanci Allah ya ce sai da shirye shi sai kawai daga rana ɗaya ya canza ya aikata aikin ɗan aljanna kuma kenan sai ya mutu Allah ya sanya shi aljanna ko kamar abin da ya faru a kasar Indonesia wani mashayin giya gashi yana cikin maye kai ya zo ya ce wa limamu su yi zan yi sallah da kai ana a mashayi a cikin imam ya ce yana cikin sallar ya sa goshin shi a cikin da sai sai mutane sai aka cikin cewa kenan da sun kore su da sun ne za su sanadiyyar mutuwan shi ba kan hanya da kuma Allah ya ba mu kai da dan wani a cikin su ba da ko ta sai kai wannan abin ya faru ne a wannan bawa wannan ma ba kai ne Allah ya ba mu kai da ina kan shi ko kana farawa da mama godiya ga Allah ba ka kusan shi sai kuma Allah ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam musulman ta ci gaba da cewa baya ma ya ku dan uwana musulmi shakka ba Allah ma daukakin sarki shi ne ya sanya bisharori na zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a cikin littattafan annabawa a madina da kowa ya sani ko kan ba ɗaya daga ciwon da Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya wa annabi Isa wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismihi Ahmad ko dukkanin annabawa kowa ɗaya daga cikin sai da ya bishara da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alƙawari ga annabawa nan cewa dukkan rubu idan suna cikin wannan sai Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce za ku aji annatan na zaman to sahabbai ɗalibai almajirai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkan su suka koyi mini shi ne wata kaya da ta hada shi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce cewa wa idza qala Allahu mithaqan nabiyyin lama aqatu min kitabi wa hikma ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ورسوله قالوا أقرنا قال قال أقرنا قال يقال أقلنا على فتر والله كل شيء kuma wa'annan sahabban na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda girman su da darajar su da yanda Allah subhanahu wataala ya zabe su sai Allah subhanahu wataala ya sanya sifofin su a cikin littattafan magabata taura ne injira ne zabura ne kai duk littafin da zaka lissa ba ka lissa Allah ya ce a faɗa ma wa'annan annabawa sifofin sahabbai na annabi na gudun ma kada wanda da cin ya wulakanta su ko ya rena su ballan ta da zakari kari karanta ta haddace Allah subhanahu wataala yake cewa imamun fi wujuhihim min athar sujud Allah ke da ka ne matalun fi tawra wa matalun fi injil kazalika akhra qarin ya kai dan uwana Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa'annan sifofi na sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama a cikin wa'annan littattafan saboda wa'annan al'umma su kima da daraja na sahabban Annabi Muhammad kamar yadda kai ma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya maka ayoyi da yawa a cikin alqur'ani mai girma saboda ka san kima da daraja na sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kaga ne da misali ga wasu ayoyi kaɗan daga ciki wanda muka ɗaura a da karshen lokaci aya mafi girma ko daga shi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين يتبعون الثالث رضي الله عنهم ورضوا عنه ورضوا عنهم وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم معنى ولا آية الله سبحانه وتعالى yake cewa ta ga wanda suka yi hidaye hidaye ne tsere cikin yin imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suka haɗa da muhajirai da ansarai ko muhajirai ɗan garin Makka ansar mutanen Madina Allah ya ce kai wanda kuma ga wanda suka biyo bayan su ta imani da kyautatawa da gogewa da tsayuwa kan tafarkin na annabi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce dukkan kan dinna ya kai su ma kuma sun yi da Allah Allah ya shaiku haka makon shi ne gidan aljanna wanda korane suke gudana a ci abin kaddara wa gawama a cikin gidan aljanna har abada wannan shi ne bakuru tauba wannan aya ta wa ta tauba aya na biyu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa saurara ka ji wa'annan sahabbai na annabi na laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan kabira ma'anar wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya ce hakika ko shakka babu Allah ya yi da mu'mini gaba ɗayan wa inda suka yi baraka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan bishiyar wanda Allah subhanahu wata'ala tuni ya riga ya san abin da ke zuciyarsu na hanya za mu shiga wannan garin kuwa kamar yadda annabi ya faɗa domin Allah subhanahu wata'ala ya sanar da annabi cewa za a ci garin nan ko حتى إن عمر يدري سوى ومتعنا بقراءة عن عبد الشعب أما يكيد قد سبق الله رسوله رؤيا بالحق إذا شاء الله سبحانه وتعالى يكيد أنزل السكينة عليه سوف تلقوا أبنين وأحسابهم فتحا قريبا ثم مكر متجوء في جوء مليون هذا لو حكيم لكي يتحضن أن محمد صلى الله عليه وسلم آية الله سبحانه وتعالى يكيد للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون حولا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصالحون اما يكي كاو ان لم يكن لي كفار فكرهن تركاواني وان اكرك فتنه daga gidajensu da dukiyoyinsu da makayansu ba don komai ba wai wasu na neman yardan Allah na ƙoƙarin sarki da farlansa وينصرون الله ورسوله كما كنا تمقن دين الله دين أن محمد صلى الله عليه وسلم الله يشهد لا تقوم الصالحين وإن إن كان يوم ما تسيا إيمان رسول وإن لم تسع أفضل أن محمد صلى الله عليه وسلم sai ka saka kamar Allah ya tambaye ka ne ko ba ka gane su ba kana fara kana shi Muhammadu wannan annabi sai annabi ne والذين معه أعزاء على الكفار وحماوا بينهم وإن الشيء دار لكي من يسوى يزيد فحرفا لن دين أن محمد صلى الله عليه وسلم أشداء على الكفار ما سكن الشعوان وعند الله الميرة وحماوا بينهم ما سكن الحين في نفسه za a ga sifofin su karamun rukka a suke yabta su shakalin mamaye aikin su shine ko da yaushe yin lafin shiri ta hanyar yawaita rukuki da sujada me yasa suke yin haka suna yin haka ne domin neman farar Allah da kuma yardar Allah Allah yake barka mun sanya alama a tare da su da zarar an gan su za a gane shine imamu fi wujuhin asar sujud Allah yake mun sanya alamomi a cikin su da gurabe da suke yin mun sanya wannan alamar ba alqur'ani kare ba Allah yake zalika masalu fi tawra mun sanya wannan alamar a cikin littafin akawa saboda inda aka yi wa tawra ko karanta ka gano su ko ke annabi sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kenan Allah yake a a wa masaluhum fil injil haka nan suka fara sanya sifofin su a cikin injila saboda inda aka bai wa injila da sun karanta da cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ina so ga wani ta sarki kamar misalin shuka ne ko manomi da zai je gona ya yi noma har ya tare nan wannan noman sai ya kai ga girbewa in ya zo ya kalla wannan noman nashi ya zai yi ya yi zai domin wahalar da ya sha a baya yanzu yana da ma zo ƙarshe shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan wannan misalin ta sarki akhar ta kawo ya zara wani ta zara ta kawo a yanzu yu'jibu zurra manomin kenan liyakin da zai yi kufa makiyan wannan manomin yan su gabo na gida yi kan riga na kai za a gani ya ji za su go ko haushi haushi za su ji sai Allah subhanahu wataala ya ce liyakin da zai yi kufa haka nan waɗannan sahabban su duk wanda yake jin haushin su ko da ji a ta koma dan da na kafai Allah ya kare dan wani abin da muka fara sake nan abin da muka fara dai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya barada wannan muka fara kafai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yi mana innahu waliyyu dhalika wallahu alim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا الكريم الحمد لله ولا قوة إلا بالله الحمد لله الذي اصطفى نبيه غير عبده واصطفاه واصحابه وقال في كتابه الحكيم الله يغفر لنا ثلاثة قرون من الناس وقال أيضا ثم أورث الكتاب الذي نقل من عباده لا حول ولا قوة إلا بالله وعلى آله وصحبه أجمعين أمرك يا عباد الله وصيكم ونفسي كتاب الله العزيز الكريم القائم في كتابه الكريم محمد رسول الله والذين معه أشداء ولا كفار رحماء بينهم الآية وفي الإيمان إن خطبتنا اليوم يقول على الصحابة رسول الله عليه وسلم استعار الله تعالى أول مقاتل من حكم رسوله صلى الله عليه وسلم ومصارعة نبيه صلى الله عليه وسلم والتدين والرحمة وسألهم صدقهما وقد رأيت وجه محبته والإيمان به ونصرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأصحابه المهاجرين والأنصار فالإيمان إن الخلفاء الراشدين هم أصل الصحابة وأصحابه وجميع ما جاء من السلام الحسن في القرآن العظيم والسنة النبوية الشريفة إنما كانت عليهم في وكانوا في دورة والسلام والسلام والقرآن على مقام من هؤلاء الخلفاء هم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنه وكان الله صلى الله عليه وسلم باتباعهم والعقل بسنتهم والعصر علينا بالنوازل كما جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المسلمين فأبيه حتى علينا بالنوازل وإن أمر صلى الله عليه وسلم باتباع سنته أراد طريقا لهم وليس لهم طريق غيره وليس لهم طريق غير طريق رسول الله عليه وسلم قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى عهده ومنهم من لم يقضي وما تكتب بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء أما بعد فيا عباد الله لقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماوية كما أمر الله تعالى الأنبياء الإيمان برسول الله وما جاء التشريف أخراج رسول صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة التوراة والإنجيل وذكرت أوقاتهم فعرفت الأمة السابقة أوقات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوقات أصحابه وتلقيناها لقد أشارت آيات قرآنية كثيرة لأصحاب رسول الله عليه وسلم منها قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتقوا الإنسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات كريم جنات لا خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقوله عليه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال أيضا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يدخلون قبل الله رضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصالحون وقال تعالى محمد رسول الله والذين مروا أشجار على الكفار والأنار بينهم تراهم مفتحا سجدا يتقون قبل الله ورضوانا إيمان في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذلك أخرج الأرض فآذره فاستطاع على قلبه يعرض الضراء ليزيد من الكفار وأرضى الذين آمنوا وأنصار منهم رحمة الله عليهم اللهم انت الاسلام والمسلمين وانت الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر ذلك المسلمين اللهم امنا في اوطاننا اللهم صار مولانا امورنا اللهم اغفر لعبدك في الشر واجعل جنه مثله ومرضاه وبعث في سنه النبيين وصديقهم والشهداء والصالحين وارحم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بيننا وبينهم في الحمار وقيل ورحمه الله قال الله ان الله امركم بامر فياتي بامر فقال جل وعلا كما قيل فيه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال الله ان الله يامر بالامر والاحسان وكان بالهدى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لانكم تذكروا صلى الله عليه وسلم الله Thank you. Thank you.